بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فحيك فحيك الهدي والنواء عجب الزراء منه سنابل وزكاء فأدعو به تنزل والعين والوضع سر وكان افتراء فإن تبينات لم تكن شيئا فالتواس الهدى بهن أناء وإلا دلت العقول على علم فماذا تقول النفهاء فمن إذا والذنوب موسى بالذي آمنتكم الغنفاء فلتكون قلوبكم وكذبتم كذبهم ولا نجعل هدكم أسرنا ولا سواه ما لهم يدعون الكتاب هناك ليس يرعى للحج من كلها يأكل الأولاد الأخير ومع ذلك المهلكون والقدماء فأعلمتم بذل قابل عادين ورسل بنعوة الأدعياء وسمعتم بكيد أبنائياكم وأخاهم وكلهم سلهاء إن على القول في بيارة جب والقوم بالإفك وهو بلاء فتعسوا لمن مضى إن ظلمتم فالتأدي للنفس فيه عزاء أتراكم وفيتموني نقالوا وأم تراكم أحسنتم إذا ساءوا بل تمادت على التداول آباء تفقد آثارها الأبناء بينت توعدهم والأناجيل وهم في جوفه شركاء إن تقولوا ما بينته فما زالت بها عيونهم عشواء أو تقولوا قد بينته فما للعذر أما تقولوا سماه أربوا وأنكروا وظلما كتمته الشهادة الشهداء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكذلك العظيم.
آية الهدي نعم نعم فايت haya نعم ita haya Qur'ani dai muke faɗa نعم cewa ita kalhaji الهدي نعم kamar misalin ƙwaya take والنواء kamar gurma da gurma da take wato amma irin kamar kace kallon dabino kenan نعم أنا ajaba ajaba زراعة minhu sanabilo Na'am.
wanda zangarniya نعم ajaba ta kayatar da azurra a wanda yake mai shuka Na'am.
Wani shuka sai ga yau ga shi kwa ɗaya ce yake shuka amma sai ga ta fito da zangarniya ko da zangarniya kuma a ciki sai ga ta fito da wannan akalla wajen guda ɗari ko makamancin ƴaƴa guda ɗari ko sama da sama da haka ma wanda kawo da kuma daɗi ma da shi ƙwararri haka yake wato ko yaushe sai ga cewa a cikin sa abu ƙwaya ɗaya sai ka dinga fitar da ilimai kala kala a ciki ka dinga fa- fitar da fa'idodi da abubuwa waɗanda za ka fahimta a ciki kala kala kamar yadda muka faɗa jiya ibn ali ya ce a harafi na ba kawai dugo dugon nan na ba na bismillah zai iya fitar da duk ilimin nan daga cikin su daga cikin wannan dan ka- ya ga wannan ya nuna irin wato abubuwan da Qur'ani ya kun- ya kunsa cewa gurgurdan kawai da ilimin ka gurgurdan abin da zaka fahimta kawai a ciki.
fada lobi taradduda sai suka ɗaurata duk da cewa gashi irin falar da Qur'ani yake amma sai suka ɗaurata kai kawo fi cikin sa warraiba da kokonto kuma fakalu siro wani lokacin su ce ai wannan abin sihiri ne Wani wani wani kuma su ce kiran ƙarya ne ma abin da aka faɗa na wajal bayyana a wannan ba abin mamaki ba ne don hujjoji na an zabi zabul Qur'an qur'an ba ta wada an da komai ba mutum ka kawo masa hujja ba ta fa'idin ka da shi ba falsifatul hudabi ai neman shirya ai wahala ce gidan nan a wannan wajen kuma kace kuma bayan ka ga masa hujja kuma kace lalle zo kace sai ya gane ai ya shirya in dai ka ga masa hujja da gane ba ai kuma shikenan
wai za ta littar hukulu idan hankula suka bata ala ilmi a bisa sani mutum yana tsini ya sa kansa a cikin bata wa za ta kulu hannun a sahaba wajen jiya mai za su faɗa kuma a ba da lokaci ne kusa za su faɗa inda mutum ya faɗa da kansa da kansa na'am qawma isa sai ka misali yake ka ga mutanen isa amaltum qawma musa sun yi kun yi mu'amala da mutanen annabi musa billazi amma amana su kuma da da abin da wanda suke masu addini ba halifi shine addinin musulunci kenan suke muku mu'amala da shi to annabi lokacin da mutanen annabi musa suka zo da taura annabi musa zo da taura bayan tafiyar sa mutanen annabi musa suka zo da suka zo sai suka gaskata annabi musa din nan kuma suka gaskata a taura din nan na'am domin ya zo a cikin injilai na'am amma kuma su mutanen annan buga sai suka yi hasada cewa kawai suna ganin kamar wani wani addini ya zo su a wajen suna ganin ya bambanta da nasu da qur'an da littafin su a wajen su sai da haka su suka iya dada linjila da kuma annabi waɗanda suke saura mutanen annan buga sai suka iya dada su a jere mu'amala da suke to mu ma da muka zo mu sai muka gangata linjila muka gangata annabi bisa amma su kuma da suka zo su kuma sai sun tsare ta annabin mu kuma sai tsare ta littafin mu kaga irin mu'amala da yahuda suke musu su ma irin wannan mu'amala su ma suke mana kenan
sadda uku su bako yace ne suka yi yace shine sun gaggata littafin ku su wa kadzabtum kutubahu ko kuma ko karyata littafin su inna za cewa wannan la zai kalbawu ai lalle wannan fa'ida samu nana nan ce bawa'u shine abin da mutum fa'ida wanda mutum yake samu idan misali ya tafi neman wani abu na'am ji dawo da ita ka san za ta iya samun fa'ida za ta iya zama akasi ko ka samu asara ko ka samu fa'ida to shi ne dai abin da ake yi duk lokacin da ka tafi neman wani abu ɗayan biyu ne ko asara ko kuma ka samu riba ko to shi ne bawa ɗin wannan abin da kuka dawo da shi ɗin ka ya mu na wannan abu law da hadana damuwa mun mutunce ku zuhudakum irin mutun mutun ku kamar da kuka zo kan kuka mutunci qur'ani kuka ce qur'ani ba gaskiya bane haka annabin ma ba gaskiya bane damuwa mun ce annabin ku annabi Isa shi ma ba haka yake ba kuma sannan a linjila ita ma ba haka ba take ba muka yi kamar yadda kuka mutunce mu lasta wayna haka sai mu daidai da mu da ku haulul haqqi duk da lajin cewa ku Na'am.
yanzu daidai ya zama a ce kai bata ya daidai da gaskiya kama zai yi ba
kana kuma dokar kitabi hunaka na'am wannan audu na'am haulul haqqi hawalul haqqi na'am
الهدي na'am
منين؟
أولاً الهدي.
ألوف ليس ليس فاهمني نعم.
ها استواء na'am يزي ديبتوا تازمو الهدي وقتا جيت لازم الجرسيات بالبيان بقتا نعم.
ها يا سامي وانا أبو awani
يا سامي هو يا سامي هو ya fita ya yi kamar ɗauri ne awa au eh saboda wajen waɗannan in ka ce au na'am ba za ta ba za ta kai ba sai ka ce awal alhaji jin dalali ya tiwawo ana auna na'am
na malakum ikwatul kitabi hunaka kana kun me ke gare ku ne ku ihotar kitabi ya ku ɗan wannan lissafi na wato ahlul lissafi kenan na kunazin da kuke mutane lasta sai ku ahlul wayna alhaji ne ku da wanda ba a kiyaye ɗan uwantaka su ne abokantaka alhaji gaskiya ne ku gare ku inda aka nemi ku zo a ji abu gaskiya ku zo ku ce a ku kai ku to me ya gane ku ne ku wannan mutane ahlul lissafi ya sudul awwalul na farko suna yin hasada ga na ƙarshe shi ne wa'ancan sai na na daura mu annan mutanen annan Musa sai zai yi hasada ga mutanen annan ko kuma kun zo kuna yin hasada gare mu wa ma zala kazal muhdathun muhdathuna kai wannan al'amari bai gushe ba haka duk ake ta yi ko yaushe na farko sai zai hasada ga na ƙarshe wal qudamau haka na al'amuri suna wanda suke fararu wato sababbi suke zuwa burku da ma'u da kuma wanda suka daɗe wanda suka daɗe don wanda suka gabata kenan su zai yi wa mu da su ne kuma hasada haka al'amarin yake kai kada alimtum bi zulmika Kabiru qabila zai zo da zaluncin da Kabiru ya yi da Habilu dan uwansa. Wata kisa ce mashuri a Qur'ani kowa ya zama nan.
wa mazlumul ikhwatil Haka na da zaluncin yan uwa wanda suke masu tsoron Allah ma. Su kansu da su masu tsoron Allah ne amma sun yi zalunci da dan uwansu. Shi ne mutanen Annabi Yusuf kenan. Yayan Annabi Yusuf da suka yi da dan uwansu. Eh, Yayan Annabi Yakubu kai afwan suka yi da dan uwansu Annabi Yusuf.
wata maitin da kai da abna'i Kun ji da kaidin nan ƴaƴan nan na Yakuba da suke da Akawu.
dan uwansu shine Annabi Yusuf.
ko kullum sulaha da ga su ko dukkanin su mutanen kirki ne amma duk da hakan dai abin ne sai ga abin ya zo kamar al'ada ce kenan adatun ne kenan ko ya je kuda mawu shi kuma wanda suke mawar ne na'am na hina alqawu fi gaba yayin da suke jefa shi a cikin cikin nan na aljibbi rijiya na wara mawu da waɗannan bayan haka kuma suka jefe shi da ƙarya wa hawa ba bayan shi kuma ta ce suka ce in yi zurut kar ka raka da hu a a hu kula wani kabur ko in ya yi ma ya da dama dan wani zama dama sai ya taɓa yi bayan kuma ga abin da suke masa wata a sau inda haka ne su koyi da irin wanda suka shuɗe izulun ce idan aka zalunce su ko ba kada ku ce za ku yi wani abu wannan al'ada ce an saba yi dama duk wanda ya zo daga baya zai zalunce wani wanda ya zo da wata a cikin nausu dini a zaɓa ta a ce ta kwaikwayo a za'u ai ya zama kamar hakurkurtawa ne da nafsu gare shi shi ta idan ka zo kana tunanin mutanen baya ga an musu kaza an musu kaza a zai ka hakurkurtar da kanka na'am sai ya zama kamar ta ajiya ne gare ka na'am na'am aturakum ina ga sanku na'am wa sai faidu kun cika hina khanu lokacin da suka yayin ki ai kun ce kun biya kun yaba da kun kun cika ma'ana abinda Allah ya ce muku ku yadda da littafin Annabi Musa ko ai kun yi haka ko kuma suka yayin ki suka iya da littafin shi ne na Annabi Isa shi ne ne am turakum asantu ko kuma a yanda nake ganin ko kuma a san to sun kai gane da aka au lokacin da suka muna na kamar wannan isa bayan in kare ne da ake magana na'am to ku kamar yanda muka yi muku suka yi muku ba daidai ba ku kun yi abin daidai inda kuma da kuka ce ko Qur'ani ba daidai bane to kuma kun kai gane na ko kuma muna na ku kuma aturakum asantu iza asau eh kun kai gane yanda suka muna na na'am bal tamadat ala tajahuli aba Na.
wanda iyaye ne suka zama sun zarki Allah tajahuli a bisa tajahuli an ce tajahuli ba shine jahili ba tajahuli shine ka san abu amma ka nuna baka sani ba shi ai kira a can bangaren malaka tajahuli arabi kenan ka nuna abin cewa kamar ma baka san ma ne ai abin to tajahuli kenan to shi za yake sun zarki ayaye sun zarki abin tajahuli ne cewa bai san abu ba haka abin yake takaffat atara hal abna'u wanda ya ayi ma da suka yi suka bi wannan gurbin ma kuma kamar yadda iyayen suka yi su ma da suka yi kuma suka bi wannan abu ina wa na ba ana ke na'am bayyanatu tawratuhum a turin ta bayyana musu yawa ce yahudawa kenan Wala ta bayyana hadu.
musu sufafin annabi sallallahu alaihi wasallam shi dan cewa zai zo ne kaza ne kaza littafin zai zo ne ka suba kaza ne suba kaza wala najibu injila ta bayyana suba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in ya zo ga shi kaza ga shi kaza ga shi kaza wahum shurakaa'u fi amma shi su gaba ɗaya sai suke tarayya sai su hudu ma cikin mutum da suka zo suka haɗa kansu da ka da yahudawa da nasara da suka ce ba su yarda annabi ba.
in ta qulun wa bayyanatu to bari in tambaye ku in kun faɗa kun ce ma bayyana su har dai kuka ce da injila da da- da injila da ataura ba su bayyana su ba annabi sallallahu alaihi wasallama da qur'ani ba kama To, zalika qur'ani ala Allah ta kawo haƙiqa dindini ba ta gushe ba na'am an ya koyo ne ayyuni da idan dindini in dai har kuka ce ba ku ga wannan abin a cikin qur'ani ba to kuna da dindini kuwa in dai ba ku ga wannan abin domin yana nan a cikin ataura da na'am aw ta qulu ko kuma kuka faɗa kuka ce kada bayyana ko kuka ce to ai ta bayyana mun gani kama har lil da mun gani to menene amfanin ganin na kuke kama lil uzuni amma amma lil ya uzuni tabbata menene ya tabbata da kunne amma da kudu sama wanda kunnen nan ta zama kurma ce amma da kudu da abin da kuke bara tunda kuna karantawa a cikin adawar da bijila kun ce kun gani to tun kun gani to kun nuka sun zama kura mu kura mu ke arafu arabu sun zama sun sane shi wa ankaru kuma sai suka musaki bayan duk sun san gashi an faɗa a cikin Qur'ani suka ce ko ba haka bane wa zulman katamatu sun boye shi a Halittu shahadawo shahidai masu shaidawa ga tabaru sun boye a shaharata wannan shaidar da aka faɗa ga rubuta a cikin ataura da bijila sai suka boye ta saboda me zulmi saboda zalunci su wannan abu alhamdulillah alhamdulillah